mai rahmatullah a watan shida a shekara ta dubu da ɗari tara da casa'in da takwas miladiya kenan abinda za mu magana a kai yau wato alamomin tashin kiyama ana bikin duniya ake na kiyama saboda tunatar da kawunan mu cewa akwai al'amari zuwa wanda kowa daga cikin musulmai maza ko mata ya tabbatar zai zo to sai kuma shari'a ta gin ta sanya masa waɗansu alamomi domin ya zanto izina ga mutum don kowa ya cikinsa idan ya fara ganin irin waɗannan alamomi cewa dai mai zuwa tana tafi kenan farko akwai irin mukaddima gajeruwa mukaddima ta farko ranar lahira mahimmancin imani da ranar lahira a wurin kai musulmi mace ko namiji ɗaya ne daga cikin rukunan imani guda shida mutum ya yarda da ranar lahira kamar yadda ya zo cikin hadisin umar dan khattab wanda ya fi shahara da suna hadisu jibril wanda mala'ika jibril ke tambayar annabi ya ce akhbirni anil iman ba mu labari game da imani sai ce an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi yake diddiga masa rukunan imani guda shida a cikinsu akwai imani da ranar tashin kiyama wato rana ta karshe kenan sannan yana daga cikin abin da ke nuna mahimmanci da shi ya sau da dama a cikin alkur'ani mai girma ko annabi cikin hadisi yakan gwama imani da allah da imani da ranar tashin kiyama a haɗa su kusa da juna kamar yadda allah ce laisal jirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر أنا كاو إيماني ده الله دف كسر شيء أنا كاو إيماني درانا كركي ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر هكا الله في ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا haka Allah ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun sai a kawo imani da Allah sai a kawo imani da ranar tashin kiyama kusa da juna don a nuna mahimmancin wannan abu a wurin musulmi imani da ranar tashin kiyama babban mahimmancin da yake kunshe cikinsa shine zai sa a samu dan adam nagari wanda duk yake da imani da ranar tashin kiyama kyakkyawan imani to za a samu dan adam nagari za a samu dan kasa nagari ba za a taba samun gurbataccen dan kasa ba matukar an samu mutane sun yi imani da Allah da ranar karshe ana rasa masu kishin kasa ana rasa bara gurbin 'yan kasa yayin da mutane suka rasa imani da ranar tashin kiyama domin abin da kasa take bukata a wajen 'ya'yanta domin su zanto na gari mutum ya kasance baya cutar wani ba a cutarsa baya kokarin zubar da jinin wani baya kokarin raba wani da dukiyarsa ba haka kasa take bukata ba zai taimaka wajen samar da zaman lafiya tsakanin ɗaiɗaikun al'ummar kasa duk da bambancin yaransu da bambancin jihohinsu da bambancin nahiyarsu wannan dan kudu wannan dan arewa wannan dan gabas wannan dan yamma wannan dan ina ne ko dan tsakiya dan middle belt ko dan ina ne zai taimaka idan mutum ya yi imani da ranar karshe domin duk lokacin da yake kwarin ya raba wani da dukiyar shi ko ya raba wani da ransa ko ya ta'addanci ga wani ko da idanun ma'aikatan tsaro ba su hango shi ba ko da na'urar da suke binciken masu laifi ba ta hararo shi ba ya san cewa akwai wata rana gobe kiyama za a sake lale in ya tsira a nan ba yadda za a iya tsira a can in ya saku a nan ba ya sakuwa a wurin mai can Allah maɗaukakin sarki yau mai zanto radona la takhfa minkum khafiya la takhfa minkum khafiya a ranar tashin kiyama ba mai fakuwa da zai faku ba mai ɓuya da yi sai koyewa Allah Allah na ganin kowa maganganun mu da ayyukan muke diddige suke a wurin sa inda rabbaka ladil mirsad don haka ashe dan adam ya samu imani da ranar tashin kiyama kamar gata ne a wurin su shi dan adam nan sannan kuma wannan gata ne ga dukkan daulolin duniya idan ƴaƴansu suka yi imani da ranar ƙarshe daga lokacin cuta ta riga ta kawo cikin al'umma allah akalli cuta za ta yi karanci cikin al'umma abu na farko kenan abu na biyu daga cikin mukaddimat sunayen ita kanta kiyama din a ranar tashin kiyama an ba ta sunaye masu yawan gaske a cikin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayar da sunaye din masu yawan gaske kowane suna sai ka ga akwai wata ma'ana da ke karkashinsa wanda ba ta karkashin wancan suna akwai saƙon da yake isarwa saɓanin wanda wancan sunan ke isarwa daga cikin sunayen ranar tashin kiyama ana kiranta as-sa'atu as-sa'a inna sa'ata la'atatu la rayba fiha walakin akthara an-nasi la yu'minun idan an ce as-sa'a kuma lokaci kenan wato ana ce mata as-sa'a dan ita ce lokacin karshe daga ita babu wani lokaci da zai biyo bayan ta kamar duk wani lokacin da yake kafin kiyama bai ansa sunan lokaci ba don kasancewarsa yana da farko yana da ƙarshe ita ko kiyama idan ta zo ba ta da ƙarshe don haka sai ake kiranta a sa'a tare da cewa lafazin sa'a a larabtansa yana gaskatuwa akan kowane lokaci na dare ko rana a yanzu dinnan sa'a ne ɗazu kuma sa'a ne lokacin da zai biyu baya sa'a ne amma dukkan su ba sa cancantar ansa sunan sa'a irin yadda kiyama take ansa sunan sa'a bayan haka ana kiranta da suna yawmal ba'thi wa qala allazina utul ilma wal imana laqad labistum fi kitabillahi ila yawmil ba'thi fa hadha yawmul ba'thi walakinnakum kuntum la ta'lamun abinda ake kira da yawmul ba'thi ranan farfado da mutane alba'as ɗaya daga cikin manoninsa shine tayar da mutane farfado da su bayan mutuwarsu to yawmul ba'asi ranar da za a farfado da kowa tun daga na farko har na ƙarshe kowa sai ya farka busa ɗaya mala'ika zai kowa ya farka dama busa uku ne a ranar tashin kiyama busa ta farko ita ce nafkatul fasa'i wadda za a imotar da kowa kowa sai hantarsa ta kasu wa nufika fi suri fa fazi'a man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah wa kullun atawhu dakhirina nafkhatul fada'i kenan sai kuma nafkhatus sa'qi wato butar da kowa zai mutu wa nufika fi suri fa sa'iqa man fi samawati wa yawma nufika fi suri kai fa fazi'a man fi samawati wa man fil ardi wannan wa nufiqa fi suri fa sa'iqa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah busar da kowa zai mutu kenan ta uku kuma ita ce wadda kowa zai farka thumma nufiqa fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun ayi busa ta uku sai kawai kaga mutane kowa ya fito daga cikin kabari ya zuzzare ido yana kalle kalle me ke faruwa ne me ke faruwa ne ka tambaye ni ce ni ma ban sani ba a tambaye wancan shi ma bai sani ba kowa zai tashi a kidimu a dimauce sai wanda Allah ya kwantar da hankalinsa kawai Allah ya samu cikin wanda za a kwantar da hankalinsa idan haka ake kiranta da suna yawmul ba'thi haka kuma ana kiranta da suna yawmul din lafazin addin ɗaya daga cikin ma'anoninsa hisabi ko sakamako addinu shine sakamako zartar da hukunci ba ka Allah ke maliki yawmul din ko maliki yawmul din ana kiranta da suna yawmul hasri yawmul hasrati وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون يوم الحسرة رانر ندامة رانر ينداناتني gawa ga wanda bai bi Allah ba bai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a ranar zai ji takaici ya rinka cizon yatsa yau mai abdu zalimu ala yadayhi ya kulu ya laitani takaltu ma'ar rasuli sabila ya laitani lam attakhidh fulanan khalila لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا ranar da mutum zai rinka cizon yatsa yana cewa ina ma a ce na yi biyayya ga manzon Allah ina ma a ce na bi annabi ina ma a ce bai riƙuwa na ba a matsayin abin bina ya riƙi wani wanda ba manzon Allah ba tsammaninsa zai cece shi sai yau aka waye gari ya ga shi ma ta kansa yake yi yau malhasara su kenan ana kiranta addarul akhira gida na ƙarshe wa inna daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun ana kiranta da suna yawmat tanadi yawmat tanadi ɗaya daga cikin wanda suka yi imani cikin mutanen fir'auna yake cewa mutanen sa inni akhafu alaikum yawmat fanat yawma tuwalluna mudbirina ma lakum min Allah min asim wa man yudlil Allah fama lahu min had yawmat fanat ranan da za a yi kira a yi shela kowa ya zo mutum ɗaya mala'ika zai turo guda ɗaya ya zo ya yi shela kowa dole ya bi shi yawma idan yattabi'una da'iya la iwaja lahu وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا أنا كلمة دسونا دار القرار gida wanda yake matabbaci abin da ake nufi tabbataccen gida wanda in ka shiga ka shiga kenan dindindin duk wanda ya je kiyama ba mutum a dawo da shi baya ya je kenan ba magana dawowa baya wa innal akhirata hiya darul qarar man amila sayyatan fala yujza illa mislaha ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه او تقرا فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب انا كرنت يوم الفصل ranan rarrabewa tsakanin karya da gaskiya a wannan ranar babu wata dabara gaskiyar mai gaskiya ita ce za ta amfani ki ha za yau mu yanfa wasu sadikina sidikuhum ranar da gaskiya za ta amfani masu ita ita ce yawon fasli hada yawon fasli jama'anakum wal awwalin ita ce ranar rarrabewa ranar da za a tsara kowa na farko da na ƙarshe ana kiranta da suna yawon jam'i ranar taro wa tunzira yawon jam'i la riba fihi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir ranar taro taron kiyama shine taron da yafi kowanne taro za a tsara kowa tun daga farko har ƙarshe tun daga farkon manzanni har karshe tun daga farkon al'umma har karshenta haka za a tara kowa a wata kasar da ba wannan ba wata kasar daban ba wannan ba yau mutu baddalu al'ardu غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار أنا كلا تدسونا يوم الحساب حسابي كم شيني كرجان أيوكا حسابي دبن أو كما دبن hisabi shine kirge ayyukan da mutum ya yi idan Allah ce aiki ɗaya da lada goma to ai kawo aiki masu ɗaya ɗaya masu lada goma goma da yawa sai a tara su a ga nawa ne goma so nawa idan Allah ya kawo wani aiki yace yana da lada saba'in kamar ciyar da dukiya fi sabilillah sai a ga wannan aikin mai guda ɗaya lada saba'in nawa kai saba'in saba'in so nawa kirge ayyuka to shine ake kira mai hisabi nan sai a tara ayyukan kirki a kirge yawansu nan a tara ayyukan barna a kirge yawansu nan istighfari da hailala da salatin annabi da zikiri da istighfari a kirge yawansu nan kuma a shari'a da zagin mutane da yi da mutane da zancen banza da hauragiya da musu akan kwallon kafa da musu akan harkokin siyasar duniya wani ya canza mota wani bai canza ba wani ya yi sabuwar riga wani an kore shi daga aiki nan ma sai a tara wannan ya fi yawa yawmal hisabi kenan ai na jin an fahimta ko yawmal hisabi kenan ranar kididdiga kenan to bayan an yi kididdiga sai ai ne sai a yi awo kuma saboda yawan ayyuka daban da nauyinsu wani aikin za ka ga ta fuskar yawa yana da yawa wani aikin kuma ya fi wani abun nauyi wani aikin ya fi wani nauyi to sai kuma a zo a yi ai awo kenan alwazinu yawma iznil haqq faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا باياتنا يظلمون ana kiranta da suna yawmal wa'idi ranan razanaswa ranan da ubangiji yayi barazana da ita cikin alqur'ani wa nufukha fi suri zalika yawmul wa'id sunanta kenan ranar razanaswa ranar narko na azaba ana kiranta da suna yawmul khulud ranar dawwama daga rannan an gama da mutuwa bayan an riga an shigar da yan aljanna matsayinsu an kai yan wuta matsayinsu sai a kawo mutuwa a wani wuri tsakanin wuta da aljanna kuma sai a kashe mutuwa don daga nan babu mutuwa wanda ya ya shiga aljanna babu mutuwa wanda ya shiga mutuwa wata ma kuma babu mutuwa yawmul khulud kenan za a ce da an yan aljanna udkhuluha bi salamin zalika yawmul khulud ranar dawwama kenan lahum ma yasha'una fiha wa ladina mazid ana kiranta yawmul khuruj ranar fitowa daga cikin kaburbura ba wanda ya sai boya busa sai za a kowa sai ya fito yawma yasma'una sayhata bil haqqi zalika yawmul khuruj ana kiranta da suna alwaqi'a mai aukuwa idza waqa'at alwaqi'a ana kiranta da suna alhaqqa wanda ke kewaye da mutane alhaqqatu malhaqqa wa ma adraka malhaqqa ana kiranta da suna a sammatul kubra babban tashin hankali shi ne a sammatul kubra tashin hankali mafi girma shi ne kiyama sai za za ta sammatul kubra ana kiranta da suna a sakha wato mai raki sai za za ta sakha ana kiranta da suna al'azifa ta kusa saboda duk abin da aka ce zai zo a kusa yake in abu ya yi nisa to ba zai zo muke na amma an ce zai zo ai magana ta kare al'azifa azifatul azifa wa anzirhum yawmal azifati idhil qulubu ladal hanajiri kazimin ma lizzalimina min hamimin wala shafi'in yuta' ya'lamu kha'inatul a'yuni wa ma tukhfi sudur ana kiranta da suna al-qari'a al-qari'atu mal qari'a wa ma adraka mal qari'a wannan kaɗan kenan daga cikin sunayen kiyama kowane suna yana ɗauke da wani saƙo wanda babu shi a cikin ɗaya suna don a nuna mana tabbacin faruwarsa mukaddima ta uku da nake son mu fahimta shine hujjiyatu khabar al-ahad mun sani a cikin dalilai na shari'a da ake kafa hujja da su a shari'ance don tabbatar da abu ko kore shi ka tabbatar da abu cewa akwai shi a shari'ance ko ka kore shi cewa babu shi a shari'ance dalilai na shari'a guda hudu ne wanda malamai suka yi ijma'i a kai dalili na farko alkur'ani dalili na biyu hadisi dalili na uku ijma'i dalili na hudu kiyasi duk da cewa kiyasi akwai waɗanda suka saba kamar yan zahiriya amma wannan sabanin su din nan gairu mu'tabar dan ba su da hujja dan haka ba a kirga sabanin su ma a matsayin sabani walaysa kullu